الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo wannan lokaci don ci gaba da darasin da ya kusa da na al-Imam an-Nawawi wanda lokacin da ya wuce mun ji akan hadisi na 47 a yau za mu tashi akan hadisi na 48 a wannan jirgin al-Imam an-Nawawi yace وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دعا انس بن مالك رضي الله عنه يتي ما يمكن الا ياتي اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا النبي ياتي ان الا مدعوه سركي يليكم alkhairi ga bawanci ajjala lahu al-uqubata fid dunya sai Allah ya gaugauto mashi da uquba azaba a nan duniya Allah ya rika jarafa shi wa idza arada Allahu bi 'abdihi sharra in kuma Allah ya yi nufin sharri ga mutum an sata anhu bi dhanbihi Allah ce kami ba zai mai komi ba ba za a taɓa lafiya shi ba ba za a taɓa komi na shi ba bi zan bihi sanadiyyar laifin shi hatta yi wafi ya bihi yau mafiya ba hanyar zama na dukkan aikin da zai yi wanda yake mummuna ya yi ya kaya in Allah ya je ya je ya haɗu da Allah maɗaukin sarki za ta tashi alkiyama sai Allah ya saka mashi da dukkan mummunan aikin wanda ya aikata wannan hadisi yana nuna mako abin da mutum zai gani na jarabawa wanda ya shafi jikin mutum ko dukiyar mutum ko ya shafi iyalan mutum dukkan wata musiba wanda za ta zo mutum wanda ba bai ji daɗinta ba to wannan dukkan nufi ne na Allah akwai abin da Allah yake nufi wanda yana yiwuwa mu ba zai bayyana gare mu ba nan hadisi yace idza arada Allahu bi 'abdihi khayran in Allah yayi nufin alkhairi ga bawansa al'irada nufi a wajen afirka musulunci nufi kashi biyu ne akwai nufi na ƙaddara wannan dukkan abin da allah ya nufi ya kasance a wannan duniya sai ya tabbata innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun abin da lamarin allah yake kai shi in yi nufin wani abu sai ce ma abin kasance ya kasance wannan ana ce mata al-irada al-kauniyya in Allah ya so abu sai ya kasance akwai al-irada al-shar'iyya Allah ya so wani abu a shar'anci kaji Allah madaukakin sarki yana cewa yuridu Allahu li yubayyana lakum Allah yana sanya maku bayani ويهديكم سنن الذين من قبلكم Allah yana son ya shiryar da ku hanya ta waɗanda suka gabace ku kaga wannan nufi ne na shari'a me ke bambanta nufi na irada kauniya da irada shar'iyya irada kauniya da abin da Allah ya so ba wanda ya ife hana in Allah ya sa yau rana za a yi kowa sai zai ga ana rana in Allah ya nufin kai iska kowa sai zai ga ana iska ba wanda ya isa ya mai da rana ta kauce ba gidansu ko ta kai gidan wani ko abin da ya kama da haka yadda Allah ya halice ka haka za ka ga kanka dogo ne gajere ne fari ne baki ne to wannan irada kauniya kenan ba a iya yin wani a cikin ta akwai ƙaryara da a shari'a to in Allah ya so wani abu ya kasance a shari'a to a wannan dan adam in ya ga dama zai iya bin shari'a in ya ga dama ba zai bi ta ba yanzu Allah yana son mu shari'a yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah yana son ya shirye da ku Allah yana son ya shirye da ku kan hanya mai kyau amma dukkan mutane ke bin hanya mai kyau da mutane mafiya yawa ma hanyar Allah ɗin mai kyau in su da gata ita ce suke kauce mawa mummunan hanyar ita ce su birge mutane wa in yaro kabila rusila ya tafido wa sabila wa in yaro sabila mai ya tafido wa sabila in su da hanya mai kyau ɗin ma ita ce suke yin wofi da ita in su da hanya ta hallaka suke rubu ya su je su bi ta to da kenan in Allah ya yi nufin alkhairi ga bawa idza arada Allah bi abdin khairan ajjala lahu al-uqubata fi dunya sai Allah ya gauro ko mai bala'i a nan duniya azaba a nan duniya shi wannan hadisi zai ke bada cewa a ta kaka za a cewa in Allah ya yi nufin alkhairi ga mutum kuma sai ya gauro ko mai da uquba a nan duniya abin da ya kamata da in Allah ya yi nufin hukuma in Allah ya nufin alkhairi ga mutum a nan duniya to Allah ya yafi musu ne hukukan shi Allah ya shiryar da shi Allah ya hana shi ne wani mummunan abu haka ya kamata muke jira da hadisin ke da in ya zama da alkhairi aka nafa ba a yi maka hukumar ba Allah ya sa ka zama lafiya a nan duniya ka je lafiya kuma ka zama lafiya wanda shi ne fi zama alkhairi to amma in larabawa suka ce khairu asalin shi suna nufin akhiyar an gane saboda maimakon ana ya kyale ka nan duniya kai ta abin da ka da ba sai ka ji lafiya ka kar da laifukan ka sun yi ta ba za ta fi ba to wannan shi ne ya fi in aka tsara ko kuma Allah ya azabtar da kai a nan duniya ko da za ka sha wahala in ka je lahira ka da alkhairi a lahira to nan ne aka zo da wannan khairi in aka dangana shan wahala ko wace iri ce a wannan duniya da kuma ka je ka tar da azaba ta Allah a lahira to khairul laka shine azaba innan duniyar da ta samun ka ta same ka larabawa in suna son su ce wani ya fi wani maimakon su ce fulan akhiyar min fulan sai su ce fulan khairun min fulan wa galiban abnahu khairun wa shar min qawlihim akhiyar minhu wa ashar kenan da mubaraka da aka ce min alkhairi in aka dangana da in Allah ya kyale shi ya barci ce lahira ya zartar da shi kinan yadda ya kamata hadisi ya kasance za ta yi kinan Allah ya nufin alkhairi da mutum shi kinan sai ya bashi lafiya a duniya ya bashi lafiya a lahira lafiya a lahira ba ya gangan tobe da hukuma a nan duniya ba to yanzu hadisi ya faɗa yanzu mutum sai ya ce Allah abin da za ka azabtar da ni da shi a lafiya da ubangon wani da shi a duniya ba a cewa yanzu ba hadithi ya nuna cewa ba Allah zai gabato mutum in yana san alkhairi gare shi zai gabato mashi da hukuma a nan duniya in yana nufin sharri da ba ma sai kyale shi abin da ya ga dama sai ya yi lafiya ya tattar dukkan laifukan shi Allah kuma ya yi mai hukuma a kansu to yanzu mutum zai iya ce Allah ya gaugauto mashi da abin da ya nufin yi mashi a lahira ya yi mashi shi a nan duniya a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ziyarci wani bawan Allah bai lafiya ya koma ka wannan shada kun san dan shada ko iyan tsuntsu sabuwar haihuwa duk ya kare ga yi a kan shimfiɗa mai iya tsara kai annabi ya zaune da shi ya ce wata irin addu'a karin kare a lokacin da ya ba shi labari cewa addu'a wanda na kasance ina yi cewa nake Allahumma ma kunta mu'atibuni ma kunta mu'atibani bihi fi dunya fa ajjilhu liya ma kunta mu'atibuni ma kunta mu'atibani bihi fil akhirah fa ajjilhu li fi dunya Allah duk abin da kasan za ta azabtar da ni a lahira da shi to gaugauto wani da shi a nan duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mamaki ya ce subhanallah ya ce ikon Allah ya ce ai ba ka iya ba ya ce kamata ya ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ka ce Allah ka ba mu abu mai kyau a nan duniya ka ba mu abu mai kyau a lahira kuma ka kare mu da azaba da wuta ba ka roƙi abin da za a yi maka a lahira ba ka ce a yi maka shi a nan duniya da haka kuma wannan hadisi wancan kenan ya nuna mutum bai yi ba kan shi addu'a mamuna wannan aikin kafirai ne kafirai su ne suke cewa وإن قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم التي وكان الله يعذبه وأنت فيه وإن ولى القرآن ko abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne daga Allah sai suka ce fa an bir alaina hijaratan min sama Allah ka dogo mu da bala'i daga sama wannan wauta ne me ka ce in ya zamana wannan abu daga Allah ya fi alkhairi ne Allah ka shiryar da mu zuwa gare shi sai ka ce a in da gasken ne alkhairi ne Allah ya dago mu ruwa da na duwa sau daga sama wannan ba a hauka wanda yake irin wannan kuma ga shi suke cewa wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawm al-hisab dukkan wannan addu'o'i ne na kafirai dan haka wani da ya zo ya tsada yahudiyawa kuma ba yahudi ne ya zo ya tsada abdullahi ibn abbas ya ce kai kirta da mutanen ku waɗanda suke cewa اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يجي تلك mutanen ka wanda za su faɗi haka shi ma daga nan yace kai ma sirka da mutane ka kowane yana yi ma kan shi addu'a wadda take mummuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana mutum yayi addu'a akan kan shi la tad'u ala anfusikum kar ku yi ma kanku addu'a mummuna wala tad'u ala auladikum kar ku ma ku addu'a mummuna wala tad'u ala amwalikum kar ku ma dukiyoyinku addu'a mummuna kenan wannan annabi ya ce in ka ga sharri ya samu mutum na rashin lafiya ko bala'i da sauransu to yana yi Allah ya nufin ya karkare mashi bala'i ne na tashin alkiyama ya je kalla alkhairi wa idan arada Allahu bi aqli sharran an saka sai Allah ya kare shi kuma yayi ta abin da ya ga dama wanda har annabi ya ce in ka ga Allah yana ƙara ma mutum ga yadda tsaye a kan zafon Allah kuma Allah ne ta bashi annabi ce ba Allah annahu istidraj wannan ta lada ke ta lada mai kamar sake tsuntsu kana daure da shi ka sake shi yana ganin kamar sake shi amma kana kulle da shi a wuri to Allah ne ke yi maka alkhairi yayi ta maka kana jin daɗi kuma kana yi abin da ka ga dama na zafon shi to wannan istidraj ake ce musu Allah ya maka dalala da in ka je lahira ya kama ka wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah yace inna ibama al-jazaa'i ma'a ibama al-bala ai mutum yana samun sakamako wanda yake mai kyau da girman bala'i wanda ke tare da shi wa inna allaha ta'ala idza ahabba qauman yubtalahu Allah in ya so mutane sai jarabce su kaga mutum yana son Allah sau da kafa amma ka bi mamakin kaka yake rayuwa bala'o'i wannan ya zo wannan ya wuce wannan ya zo wannan ya wuce ba wajen Allah ba ya shi bane a sanin Allah gare shi ne yasa yake jarabta shi inda kake bambanta tsakanin mutumin kirki wanda Allah zai jarabta da kuma mutumin banza wanda Allah zai jarabta Allah yana jarabta duka wannan mutumin kirki za ka ga wannan bala'i da yake ciki rishi ne na kuɗi yunwa ne talauci ne rishin lafiya ne rishin yalwa arziki ne bai hana ya yake Allah ba to wannan alamar alkhairi ke nan rishi ta kadari ko talauci ko cin lafiya san Allah gare shi shi ne yadda yake jarabta shi don wannan jarabawa ka zama mai alkhairi a lahira amma in za ka zama cikin bala'i talauci wahala amma kuma yana nan cikin sabon Allah to wannan kuma cikin wanda Allah ya ce ne khasirar duniya wal akhirah ذلك هو الخسران المبين wanda ya aka dukkan ba duniya ba lahira ke da inda yan mamar da zaɓi girma na sakamako ma a aiwon yin bala yana kasancewa ne daga girman bala cikin wannan majalisi muka karanta wannan mata wadda ke da farfadiya mugun abu ne mugun shi lafiya ne yaya sakamakon sai ɗan aljanna nan ne muka sanar da cewa in mutum Allah ya an ci mashi idanun shi mene ne sakamakon shi aljanna to duk lokacin da bala'i zai girma to sakamako zai zamo yana da girma sosai wa inna allaha idza ahabba qauman ibtadahu in Allah madaukakin sarki ya zarge su waɗansu mutane to zai jarace su don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ashaddu an-nasi bala'a lil anbiya thumma al-amsal fal amsal mafi shiga cikin bala'i da mutane sune annabawa in aka zato kuma wanda suke bi ke ma annabawa in aka kara zatowa wanda kuma ke bi ke ma annabawa kenan mutum ya samu kanshi cikin rayuwa mai daɗi ka ga wani cikin wata rayuwar da babba shi ke nuna kai ka fi shi mafi ƙaunar Allah abadan annabi ya ce wannan duniya da tana daidai da fiffike da zamaro to da kafiri ko ruwa da rashin a wannan duniya ba Allah yana kallon duniya a matsayin banza dan haka ma Allah ya ce da a ce mutane duka za su kangare a da ba don mutane ta su koma wani guda ba kasa akwai waɗanda ba su san Allah ba yi ba Allah yake ba don mutane ta su koma kafirai gaba ɗaya ba laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhhamun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhruban wa kullu dhalika lamma mata'u al-hayati ad-dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil-muttaqin ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة بعد أن تعالى تلك الناس هو حبيبتي بقى الله يتي أبدا ذنب كافر يسيني لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة da duk wanda yake bai yarda da Allah da madaki ba ba shi ne kafirci ba da sai mu mashi rifi na azurfa kun taba ganin gini mai rifi na azurfa duk kai zama rifi ne na azurfa da an dani wani ya kuru da rahman ya buji su kufan min fitba wa ma'arij alaiha da harun kuma mu wata matattakare su ma na azurfa ko zina wa zukhruban da dukkan kayan ado in ka ce ka ki Allah ka ki Allah sai Allah shirya maka rayuwa ta ala wa li buyutihim abawan wa suran alaiha yattaqiun mu masu ƙofofi na azurfa ko zina ne amma su gadaje na azurfa ko zina ne wa zuhruban da kayan alatu na kawa dan ne wa in kullu dalika lamma mata'u hayatid dunya dan duk abin da Allah zai maka da wannan duniya shi ka da wani da yake da kai yake cikin al'umma sai 60 ko 70 to da za ka ki Allah abin da zai tsara ka gane da ta alƙiyama azaba ce ta dindindin wanda ba za ta tsara da kai ba da haka sai Allah ya ji yadda kai daɗi wanda duk abin da kake so za ka yi ka same shi amma mun yi bayani bayan aka koma ka cikin wutar jahannama aka ce ka taɓa jin daɗi sai ka ce a'a haka da za ka shiga cikin musiba kuma ina ka koma ka cikin aljanna sai ka taɓa shan wahala sai ka ce a'a to da ba don mutane kan su koma kafirai ba don mutane hankalin su wajen jin daɗi yake a yanzu yanzu aka ce maka akwai wanda yanzu yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma aka kirga wasu miliyara wallahi aka ce a baka su ka more duniya da ka shiga wuta in ka bi lahira wallahi da yawa in wasu ba su daga hannu cikin mutane ba to in aka bayar aka ce ya sa hannu sai ya sa saboda ka gane lafiyar nan kawai jita-jita ne muke mata imanu bil ghaibi din da take cewa imani kawai dai mun yi ne amma har yanzu wasu akwai shakka cikin imanin su to ka gani to ba dan mutane suka su koma an suka ga mutane duk wanda ya kafa yana jin daɗi ba su koma kafirai Allah ce da ga abin da za a mawa wanda yake Allah saboda yan rayuwar nan yan kaɗan ce kun da gaba duniya ƙalil wannan yan rayuwa ta duniya yan kaɗan ce wal akhira to rayuwa ta lahira sai wani liman ittaqa ita ta fi ga wanda ya tsoron Allah kenan in kaɗan ce kuma za a iya ajiyar da kai daɗi kowane iri ne wannan jin daɗin ba komai ba ne shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce faman rabbi ya fara gurbifa duk wanda ya yarda da abin da Allah ya jarabce shi da shi to yana da yarda yana da ladan wannan yarda da yi da Allah da abin da Allah ya yarda ya jarabce shi da shi da haƙuri da yi duk wannan ladan tana tare da shi kuma zai kasa kawo haka wa man sahiba falahu sukh wanda kuma yayi fushi ya rinka faɗan wasu mugogin mugayen kalmomi Allah ne ya tafi kaza Allah mu ba ka wannan bari Allah kaza ila to wannan zai kwashi laifi kuma bai isi kore wa kanshi wannan bala'i wanda Allah ya jarabce shi da shi ba dan haka in Allah ya jarabce mutum abin da ke da kai kurum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne daga Allah muke na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma ga Allah madaukakin sarki za mu koma ba haka annabi ya nuna cewa duk wanda Allah ya samu mu bala'i ya faɗi haka ko Allah ji ya musanya mashi wannan bala'in ya zama alkhairi wannan shine bala'i in ya zo ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa annabi bin malik radiyallahu anhu qala kana kullu bi abi talha daga anas dan malik radiyallahu anhu kan kuma ta muna cikin babi ne na hakuri muna cikin babi ne wanda ke magana akan hakuri ana cikin malik yace akwai wani da ta nafrun li abi talha akwai wani da ga abu talha yashtaki yana kai karan jikin shi bai jin daɗin jikin shi bai da lafiya fakar da abokan ha sai abokan ha ya tafiya ya fita fakar bai wasabe sai aka ɗauki ran wannan yaro bari ma da abokan ha yayi da abokan ha ya dawo daga inda ya tafi kana ma ba na ni yace dana yaya labarin dana yaya mai jiki kenan kana ummu sulaim matar shi ummu sulaim wa hiya ummu sulaim ita ce uwar yaran nan sai ta ce waɗannan mata ya samu sauki ya samu sukuni fafarwa mafi laifi da aka fata aisha sai ta kawo mashi abinci ya ce abincin dare sun ma a sabamin ta sannan ya kusance ta kamar yadda miji ke kusantar matar shi fadar na fara ranar wa musulmi lokacin da ya kara abin da ya kare ya ci abinci ya ci abin da iyalai sai ta ce ku shi ku rufe yara sanar da asbaha abokan ka lokacin da abu talha ya waye gari aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo wa ma'aikin allah fa akhbarahu fa qala sai ya ba annabi labarin abin da ya faru sai annabi ya ce a arrastumul laila kun zaci da juna a yau a wannan dare qala na'am sai abu talha ya ce na'am qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce allahumma barik lahuma ya allah ka sanya musu albarka فولدت غلاما سيتهيكي وليانه فقال لي يا ابو طلحه احمله حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم انا يسير wannan mata sai ta dauki ciki ta haifar da wani yaro sai annabi sallallahu alaihi wasallam abu talha yace ma ana ihmilhu hatta ta'ti bihi annabi sallallahu alaihi wasallam dauki yaron nan haka je ka kai shi wajen annabi wa ba'atha ma'ahu bi tamrar sai aka aika yaron tare da dabino akan al'ada za a tauna dabinon a sa mashi baki fa kana sai annabi yace a ma'ahu sai an kawo ka tare da shi yaron kana na'am tamrar wasu kwayoyin dabino ne fa aka da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba marra ba sai annabi ya tauna wannan dabinon ya karbo da dabino ya tauna kuma aka da hadin fihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wannan dalilin daga bakin shi fa ja'alaha fi fi sabil sai ya sa wannan dalilin a cikin bakin shi wannan yaron thumma annatahu sannan yayi ne tahnik tahnik ka dauki abu mai zaki kasa cikin hana bakin yaron ya ji zaki shi wa tambahu abdallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan yaron suna abdullah وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة من رواية وانا حديثا أشكال رواية البخاري فقال رجل من الأنصار في ودك أشكال مثلا مدينة فرأيت تسعة أولاد سيدك آلاف داتا كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود كلا تكون ولد يا لم ولد يا سيدك آلاف داتا wanda dukkansu sun karanta alkur'ani sun haddace alkur'ani wannan hadithi yana dauke da ababe wanda suke masu yawa na farko ka nafnun li abi talha akwai wani da ga abu talha ibnun li abi talha wannan yaro ɗaya daga cikin yara wanda suke da albarka wanda akwai wani tsuntsu da ke gare shi ana ce mashi nuwayir annabi sallallahu alaihi wasallam an yi da wannan yara sai ya zai alkunya kaga da yaro da karami ba tare da ya girma ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya aba ruwayir ma fa'ala nuwayir yana da ɗan tsuntsu wanda yake wata da shi sai tsuntsun nan ya mutu to annabi ya san haka duk lokacin da zai haɗu da yaran da sai ce ya aba rubayi ya kai baban rubayi ma fa'alan rubayi dan karamin tsuntsun nan biye idan ya mutu sai da bai tafi shi a lamarin tsuntsun kaɗan kayan ka ga wannan ya aba rubayi ma fa'alan rubayi ya baban rubayi ya lamarin tsuntsun al-imam shafi'i yace ya fidda hukunci karkashin wannan magana da annabi yawa wannan yara ya fidda hukunci guda saba'in alimamu ibn hajar sai da ya zano su a cikin fasir ɗari gaba ɗaya ana ɗaukar hukuncin yi ma yaro wasa girmama yaro yi mai yaro wanda bai haiku ba a ce baban wani sai da ya kirga guda saba'in sannan ya ce ni kuma akwai goma tare da ni ya karo su kuma haka kan yanzu irin waɗannan da an tashi aka ce annabi ya ce ya abar romaniyar ma fa'alan romaniyar sai mu ce kaga yi mai yaro wasa sai mu ce to malamai kana ji sai da hito hukunci saba'in kuma wani malamin ya zo ya kawo su kuma ya kawo a لما نقول الإمام الشافعي يزيد الإمام أحمد بن حنبل ya yi mamaki ga shi ya ne abinci a imam shafi'i ya ce da yawa ya kawo da ruwa na alwala ya ga imam shafi'i bai alwala da dare ba bai ne ta ce na ya yi sallah da shafi'i ya bacci abinci ko ya ce da yawa ya ce da ya tambaye shi ce abinci na san abinci ne na gidan kalimar muhammad don haka ce da yawa na san abinci ne na halal ya ce amma da ta ban tashi ba ina tunanin wannan hadisin ne sai da da fito hukunce-hukuncen shari'a guda kaza kenan kwancin shi shi bai dace lafiya ba amma yana da yana ciro hukunce-hukunce daga maganganu da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abu rubayya din ka nafnu li abi talha ana ce mashi abu rubayya shine wannan yaro ya shi bai lafiya ya ya ji dadin jikin shi ba فخرج أبو طلحة سي أبو طلحة يفتا يكفيا فقوبض الصبي سي أكا لو كلا شي ولا يارو فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ما فعلت لي سي يتبعي ما تشي ميدانا يجي شيني ما فعلت لي ميدانا يجي كما تيجي إلى ما يجي إلى أنت يجي قالت أم سليم سي أم سليم تجي وهي أم الصبي وإذا كنت كما تيوا إذا أم سليم إن الدم وتني kun san mai dashi ya san zamanin ɗan shi zamanin suleiman alaihi salam rigima aka yi na ɗa guda ta ce na sani guda ta ce na sani ɗa ta ba haihuwa annabi suleiman da suka zo wannan kace na ta ne wannan kace na ta sai ce ku kama wannan ta kama hannuwa wannan ta kama kawo ya ce ku kawo takobi in raba shi biyu sai guda ta saki ta ce na ba sai aka ce wanda ta ce ta bari sannan a ba ta kan ta ne to ke nan mai uwa wanda ta san ciwon nan dan ta kai tsammanin dan wata ne tana ganin yana yiwa ma ya tafi daman ya dame su tsakaninsu da mijinta aje Allah ya shiga shi a shi da aka ce maka ita ce uwar wannan yara umu sulai wannan tana daga cikin malakartar mata wanda suke tafiya yaƙi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su yi ba waɗanda aka ji ma rauni magani wanda ba su iya kawowa cikin wurin da musulmi suka yadda zango su ɗauko su su kawo su cikin bukokinsu tana daga cikin jarirai daga cikin mata masu hikima lokacin da take zuwa tambaya ta abin da ya shafi wankan janaba sai da ta yi shi gida saboda ta aka ta yi rashin kunya ta ce inna Allah la yastahi min al-haqq ummu sulaim wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidanta annabi akwai yan uwanta ta shi haka wasu malamai suka ce yana zuwa gidanta har ma ne barci lokacin da ta ga annabi yayi zufa take ibar zufa ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana sawa a cikin turare saboda kanshi na cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi ya ya sha bamban da sauran yan adam Allah ya mai wasu ababe wanda suke ko a ciki ba daidai yake da sauran mutane ba zufa su ake diba a sa da turare wannan ba zufa annabi ke amma in ka ɗauki zuba wani za ka ji wani ne kurum ya ga malami ne kana da mira da ilimi dan adam ne irin ka to ana yi ba zuba ta annabi ana rawa ba tare um musulmai in ta ba annabi ruwa ya ce ta yanke wani dan neman albarka ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mace ce wanda take tana da daraja darajar ta za ta bayyana kan abin da ya ne ta rasu ne hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana talatin uba ya tambayi dan shi ka hasa mai jiki ta ce huwa askan nan ya fi samun natsuwa a yanzu as-suhur shi ne adamu hara rishin moti to lokacin da aka ce maka mara lafiya sakana ya samu natsuwa sai ke samu zamanin ya warke kenan to kuma in ka san hakikanin natsuwa ta ɗan adam za ka tarda rasuwa ita ce rasuwa cikakka ka kalli mara lafiya wanda ke sha raɗaɗi ya yi ƙunnai nan numfashi ya fito kala kala yana rasuwa sai ka gace shuru kake shi wannan maganar motsi da damuwa da menene ne ke ji sai ka ga tsaf ya tsaya ko mutum ne to lokacin da ta tashi zai ce wasu ai ya samu rasuwa akan mata ya kowane lokaci samun rasuwa ita tana nufin ya rasu shi kuma sai ya fahimci ya ya dauki wannan ana yin shi a matsayin tauriya ba ƙarya sai ba kamar yadda muka faɗa mutuwa lumfashi ma da kake yi sai ka bari akwai natsuwa ko kaɗai wannan to ita ce ya yi kowane lokaci natsuwa sai ya fahimci cewa ya warke faƙarrafa ilaihi al'asha ta ta'asha sai ta kawo masu abinci na dare sai aka cewa al'asha da fata na ayin al'asha abincin da ake ci irin wannan lokaci na isha amma al'isha ko sallar isha ko lokacin isha ne kafin salatin fajr wa hina tarbauna thiyabakum min al-zahirati wa min ba'di salatin isha fala ta'awatu lakum ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن kenan isha sallar isha asha abin da za a ci wannan lokacin abin da ya raba kan su ne fata da kasara ta kawo mashi abinci na al'asha na mare na bayan mare sun ma a fara min ha sannan ya kusance ta kaga wannan shi da kai shi tarbiyya ne ga mata lokacin tarban mai gida ana tarban mai gida ne lokacin da ake ganin ya shigo da ba'a sai a tarbe shi da ba'a sai a zarce da wannan ba'a saboda namiji yana dauko bakin ciki iri-iri lokacin da zai fita mata suke gida miji yana fita ya haɗu da marasa kunya ya haɗu da makiyaya ya haɗu da mahasada ya haɗu da waɗanda za su gurɓata wasu rayuwa to lokacin da ya zo wani lokaci zai zo karanta wani lokaci zai zo yana ɗauke da bakin ciki mace mai hankali ita ce wadda da ta kalli mijin ta san kaka za ta tarbe shi in ya tumo yana farin ciki yana sakin fuska sai a tarbe shi da farin ciki gaba ɗaya tare da bayan kula wanda ya kamata wajen tarbar shi in yi zama an ga alamar sauyin fuska da shi za a yi murmushi kada sai a bashi hanyar ya wuce ba kuma a ce masu komi sai a kawo wasu abin da ke bukatar da shi na ci da na sha wanda zai hutar da shi don wani lokaci na yiwa yunwa ce ya faru ita ma tana daga cikin awa awa ke sa bacin rai haka so da yawa ake nuna yunwa to kenan ya zama da an ga yayi kiftin nan da sauransu ba sai a kauce hanya a ɗanyi murmushi kaɗan sai a kauce hanya sai a je a shirya mace abin da zai ci ya sha yanzu yana yi wa ko fato ne ana da aka yi yana shan tsanwa da abu mai sanyi sai ka ga yana wannan fushin yana tafiya shaikan fa shaikan sannu sannu to in ya zama da kuma abin ba daga mutum aka gani ba a abu ne wanda ya faru a gida amma abu ne da tashin hankali ba daga buɗe gida ba ko a fasa kuka ko ina da ko ina ila gida da ko ai kuma ka ga abin da ke ci ka ji abin da ya faru a gida wannan duka mata masu hankali ba son ka a'a sai a bari dan wani labarin da aka ba shi shi wannan abincin ka abada ba zai ci ba wani labarin da aka ba shi shi kuma duk wani abu da zai yi ba zai yi shi ba to kenan sai a bari hanyar da su ya zama da ya samu ya ci abinci ya sha abin sha sannan in abin da za a faɗa masa zai faɗa mashi abokan ka ya dawo daga tafiya matar shi da ta wuce da ta kawo abinci ya ci ya sha a wajen ruwa ya fata sanna fata sanna a dawo ta yi ado ta sa turare don tunanin yana yiwuwa ya kusance ta kuma haka aka yi ɗin ado turare abu ne wanda ke jawo hankalin miji da haka mace mai hankali ita ma ba ta saki da turare idan ma shan ma'amkun idan ma shan ma'amkun hanna kalbun ka annan ɗanfa jasusa ka annan ɗanfa jasusun kuloni ya ce da hanci ya ji hanci to zuciya sai ta yi bege ya ce kai ka ce hanci ɗan laifin asiri ne da zuciya kenan ta yi tabbatar da ta yi kakaya masu kyau ta sa turare mai kyau har ya kusance ta da mu'amala ta aure shi abokan kaka sannan da fara lokacin da ya kare abin da ya kare kare wa mustabi ku je ku rike wannan yaro kenan an gama nasuwa a wata riwaya ya ce sai da kika bari na yi janaba falamma asbaha abokan kaka aka rasu da ba ta sallallahu alaihi wa sallam ta akbara lokacin da abokan alewa ya gari sai zo ya faɗa wa annabi wannan ke nuna maka kuma hakuri ga sahabban ba'iki sallallahu alaihi wa sallam kai yanzu da kai ne dan ka yi rasu matarka ta ki faɗa maka sai da ta barkaci abinci wai an ma ta tafi da ita sannan daga baya ta faɗa maka kada tsaman za a ƙari lafiya da wahala a ƙari lafiya to amma shi ba abin da yake kuro sai da kika bari hannun jaraba kaɗai farje a ke sannan ya wajen ma'aiki ya faɗa masu wannan hadisi ya nuna mawa ƙarfin zukata na mata na sahabbar annabi sallallahu alaihi wasallam tun farkon hadisi an ce maka ɗanta ne na cikinta mace ce ɗanta na cikinta zai rasu wai kasar ma ta iya zuwa ai magana ba magana ta mama mujin abinci ba ai kawai kowa za a yi kana a kasa tana wani wata wani kan ta ta lalace abincin ma ne in ma ta yi ba dai ka kawo ta ajiye wurin da ya kamata ba to balle ta zo ta gyara kanka balle wani abu daban to amma ka ga dukkan wannan kawo ba a komi ba ta gyara kanta ta gyara ma mijinta sannan haka gaba da aka fara da labari a koran hayo wajen annabi a tara sunan bari ba a kwara wani bari da bari ba fara a a arastu allaila kun sadu da juna shi ne ake nufi a nan fara na ya ce haka ne fa fara abuwa ba bari da sai annabi ya ce allah ka sa masu albarka a kan abin da za ta albata su da wannan saduwa da suke kamun a haifida ake neman masu albarka kamun a haifida ake neman mai tsari kamun zuwan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna kaga yanzu wani ya sallama da shi annabi ya mai addu'a da albarka kuma annabi ne ya koya mu cewa da a ce duk wanda zai zo ya kusanci matar shi zai ce Allahumma jannib da shaytana wa jannib shaytana wa jannib da shaytana Allahumma jannib da shaytana Allah ka ne tantar da mu daga shaytana wa jannib shaytana ma rabata Allah ka nisantar da shaitan daga abin da ta arzata mu da shi ya ce to shaitan ba zai shafi wannan yaron ba ba wani da kula da sai ta wannan ba za ta haifi wani yaro ba kawai ne abokan a anas ya ce sai abokan a anas dan ummu sulai kuma ita ummu sulai tana aure da abokan a kafa auren su ya kasance zuwa ya ce yana san abokan kafin bai imani bai na kafiri wannan lokacin ta ce wanda ina mamakin hankalin ka abokan ha yadda kake da jin daɗi mai kyau amma kuma ka zo ka sassaƙa doki ko katako ka zo kana bauta da shi shekara tunanin yana maka amfani me yake ba shekarar ta nan in ka bige shi ma zai maka wani abu ko cutar da kai abokan mutum da mai hankali ya ce ki maganar da na da suka ta shiga ta ya ce yana kan da aure ta ce ni ba san ko ni kawai sai dai kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tace wannan shine bayani haka kuma aka yi kuma yayi da sai da wannan mata kenan uwar ce ta Anas amma abokan ba shine baban Anas ba dan ta auri wani mutum wanda aka kashe shi daga baya abokan ya aure ta sai ta ce abokan ha kenan mutum mahaifiyar على الكلام يجب احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أو كشفها كلمة رأيك صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات سيأيك لدبينه هناك بدبينه فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم أمعه شيء أقول أم لا أتوروش بشيء أنا لم يصير دبينه كذا قال نعم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمررها سي النبي يتون ولا دبينه ثم أخذها من فيه sai annabi ya cirki wannan dabilan daga cikin bayan shi ya sa masu wannan yara haka ake yi ana ce masu a tahnik za ka haifi yaro yana daga sunna a tauna dabino sai a sa masu ruwan wannan dabilan a cikin bayan shi annabi haka ya kasance yana yi ma yara suka ce to me yasa ba za a ɗauko ba a ɗauko dabino malamai wajen zurfafa tunani suka ce saboda annan tunanin yaran nan ya zamo yana da imani don annabi da ya siffanta ice na dabino ya ce shi ice ne wanda ba ganin ganyen shi yana faruwa ya ce irin jiki wanda ice irin shi kamar momini yake to wannan imani ba da wasu ce da annabi ya ambata lokacin da yake kamanta ɗan adam momini ya kamanta wannan ice na dabino da cewa kamar mumini yake suka ce wai dan haka ne ake dauko dabino wanda iccen shi ne aka ce yake kama da mumini wai dan wannan yaron ya zama mai imani kaji abin da akwai dan kwafa na kwafa ne amma haka malamai su da sai dan haka ake ta dabino to amma yanzu ba ana iya a yaro haka to amma yanzu kun san cewa rashin lafiyoyi sun karu da mutane wanda yaro yanzu lokacin da aka haife shi kuma lokacin da ne fi saurin kamuwa da rashin lafiya mutane yanzu suna da rashin lafiyoyi da yawa kana ganin mutum yana tare da kai wanda ake ɗauka idan haka yanzu mun aka ga wajen wannan abin da ake cewa at-tahrif din nan in an kiyaye in akwai abin daka wannan da bina da kashi ko akwai abin kada shi a naka shi a naka shi sai a diba a wanke hannu da kyau sai a sa mai yaran ba dole sai an za cikin yawuwa yawun annabi dai yawun annabi to amma yanzu a kawo ba san mene ne wanda mai yawon nan zai tauna ba san me yake dauke da shi ba ya dauka ko ya sa ma yaro sabon haihuwa gaskiya yanzu kamata ya rika nika wannan dabinan ka ko a goga shi a sa mashi ruwa in yi abin nan shike yaro ne da bilu ya shiga cikin bakin shi albarka kuma Allah ne mai yaro ko ba ta malam ba a dai mashi addu'a da albarka eh to haka ake yi ana ce mashi at-tahnik annabi sallallahu alaihi wasallam akhadha min fihi nan fihi din nan ba ta cikin shi bane ba ba ta bakin shi asalin fama fama fama in za a dangana shi da ramiri sai a jari mi din nan gashi wal famu haythul mimu minhu bala abun akun hamun kadaka wa hanan wadannan lafuzza ne asma'u sitta ake ce musu in aka tashi yana marhuwa sai a ce ja abu ho kidan ya zo shi ya zo in shi aka abin sai a ce ra'aitu a ba ho na gababan shi ta gani gare shi ya fata in majalori marartu bi a biyi haka yake ana mai zama da wawa ana da rafa da wawa a mai nasba da ali a mai jarwa da ya shi ne ibn malik ke cewa wa fa bi wawi wa sibanna bil ali wa jurur bi ya imma min al asma asif min dhaka ru in subbatan abana wal famu hayyul mimu min huma da wannan shi abun bakun abun kadaka wa hanun والنفس في هذا الأخير أحسن وفي أب وتابعيه يبدو ونقصها وقصرها من نفسهن أشهر والإعراب الأسماء الستة في وجهه kenan min fi min fihi daga bakin shi eh kaka ce daga cikin shi fa ja'ala hadi annabi ya sanya wannan dabiran da ya dauko wanda yake jike da yawo sallallahu alaihi wasallama fi a cikin fi sabi bakin daga fi fi fi kaga fi guda biyu amma gudan na harafi na jarra wannan fi guda suna ne na baki sai annabi ya sanya shi cikin bakin shi fi fi sabi cikin bakin shi wannan yaro tun ma annaka ko sai annabi ya sa wannan ya dawo ya cikin bakin shi wa zammahu abdullah sai annabi ya ambaci wannan yaron ya samu suna abdullah wannan ya nuna maka wannan suna na abdullahi kamar yadda yake da daraja annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin cewa a haƙƙul asma'i da ba mafi soyuwar sunaye zuwa ga Allah madaukakin sarki shine abdullah wa abdurrahman shine ka sa suna dan abdullahi da kuma abdurrahman wannan shi ne sunan da allah ya fi so daga cikin sunaye na maza da ta haka amurullah wa abdurrahman bai zo ba amma muna iya ɗaukar wannan ita ma ya mace musamata amurullah musamata kenan kamar yadda abdullah in bai wace ba ce ama a kiti ba sai a sa mata amurullah amurullah ana iya sa ba yarinya mace haka saboda annabi ya ce wajen maza abdullahi wa abdurrahman to abdullahi da abdurrahman yana daidai da amatullah da amatul rahman kenan suna na yaya mata wannan shi yake dan haka annabi yana da da abdullah amma kai ba ta yi kafar abdurrahman cikin yanayin shi ba dan haka kuma annabi yana da fatima zainab ila akhirih amma ko ba yana da mai ba bayan ya amsa ruwa zai da amsa rahmana don haka annabi yana faɗar abu ana iya aikatawa wani abu annabi ya faɗe shi ya sandar da shi yana bane shi bai yi ba don mutane kasu ga kamar dole ne kowa da isa suna wanda ya ga ya mai daɗi abin da ake so ga suna ya zama yana da saukin faɗa ya zamo sunan nan yana da kyau ba zai bada wani abu mummuna ba wanda bai da daɗi wani an ambace shi ta kai ci an nufi ci an ambace an ce mugun abu ne wahala tsanani annabi sa su sa eh mai sauki to haka wasu sunayen kuma suna da kyau kamar raba sunaye ne wanda suke masu kyau annabi yake karkasa shi najihan wanda ya ci ya karkasa shi saboda aka ga tambaya cikin gida aka ce wanda ya tsira na nan cewa da yara rabo yana nan a ce babu rabo cikin gida to sai annabi ya ambata wasu sunaye guda hudu ya ce ka a kara masu su waɗannan sunayen ba a ambata ma mutum su to wannan suna na abdullahi da suna na abdurrahman annabi ya ce su ne sunaye wanda suka fi soyuwa ga allah maɗaukacin sarki da haka kowane mutum wanda ake mahaifuwa ya yi kokari ya samu irin wannan sunaye ga maza ya sa ma ƴaƴan shi abdullah da abdurrahman kaji daga cikin warwai ta hadisai ta ce sun daɗa haifi ƴaƴa guda ta kowane daga cikinsu ya haddace alƙur'ani ko ya sabti wannan ke nuna albarka ta addu'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ke nuna kuma abin da ke da daraja a wajen su shi ne abin da ya shafi Allah yanzu in irin mu ne in an ga yaro guda kaza ya hada alƙur'ani su a wajen mutanen duniya ba bakin komai yake ba in dai ba an ga ya samu kuɗi ba ko ya samu wani matsayi ya yi karatu ya samu aiki wai su shi ne cin riba a wajen su a su magabata abin da ya shafi Allah cin riba da Allah shi ne ya dame su ba wani abu da ba wannan lokaci ya kai wannan riwaya ta muslim kudi da karanta ta in an daba a gane wani abu daga ciki ya ce wafi riwaya ce muslim sai a tambaya sati mai zuwa insha Allah anan da ya kamata mu dakata sai sati mai zuwa ta Allah ya yi a rai kama da tsakin da sabbin ba a dinakum wa amanatikum wa khawati ba amanikum على خير تلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين.